الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على فاتح الهاتف مفعول رحمة العالمين على آله وصحبه وسلم كثير من دار العزيز باب القسم من سرقة وتباب الرب زكاة في عن أبي سعيد الهدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abi sa'id al-huduri Allah da shi yace manzon Allah sallama yace la tahillu sadaqatul ganiyya illa li hamsin wato ita zakka ta sadaka ba ta ainihin halatta ga mawadaci illa li hamsin sai da hanyoyi guda biyar lil amil alaiha ko mawadaci ne amma mai aikin zakka wanda ke zuwa an su dukiyar zakka an tashi kifa zakka ana ta mishi aw rajulun ashtaraha bi malihi ko ku mutumin da ya saye ta bayan an ba mutum zakka sai ka saye ta aw garin ko ku bako kake mawadaci garin ku amma ka zo matsayin bako kaga wannan babu komi ruwa ta sa kila yanayi ne na rashin wadata same ka saman hanya kana bako babu komi misali a nam ya ce garin mu wuce wani nam sorry garimin shi ne wato wanda ake bi bashi mutum wato ana bin shi bashi yana dukiya amma ana bin shi bashi ta a biya dukiyar an biya dukiyar wato dukiyar shi tana son yawa bashi babu komi za a iya a bashi wannan zakka din aw gazi fi sabilillah ko ko moda shi ne amma zai tafi wurin yaki saboda Allah babu komai za a bashi zakka wato an fitar da dukiyar zakka ana ya bashi aw miskinan tusaddaqu alaihi minha ko ko wani miskini na an kawa sadaka da ita ita zakka din fa ahada biha fa ada minha laganiyan sai ya kyauta da ita laganiyan ga mawadaci wato sai ya ba da ita ga wani mawadaci shi in ba shi sadaka sai ya ɗauke ta ya ba wani mawadaci babu komai rawa Ahmadu Abu Dawud da Ibn Majah wa sahahu hakim wa illuhu an illatar da shi ya bil risali cewa hadisin nan mursali ne wa an ubaid wa an ubaidullah bin ati bin hiyar radiyallahu anhu an rajulayni an rajulayni haddathahu annahuma ata ya rasulullahi sallallahu cewa wasu mutane guda biyu sun ba shi labari cewa annahuma ata ya rasulullahi sallama ya alanihi min sadaqati sun zo wurin manzo Allah sallama suna roƙon shi akan dukiyar sadaka zakka kenan fa qallaba fihi ma nazar sai manzo Allah ya waigo ijin dubi gare su far'ahu ma jaldaini sai manzo Allah ganin su karfafa ne fa qala ce in shi ituma a daitu kuma in kun so zan baku amma ku sani fa la hazzu fiha ba ku da rabo cikin ta ga wato rabon da Allah ya kebance ga ma'abuta zakka ba ku da rabo cikin ta wala hazza fiha kinan da ganiyin babu rabo babu rabo cikin zakka ga mawadaci wala liqawiyyan muktasibi ko kuma mai karfin da zai iya nema mutuna da karfin da zai iya sana'a ba za a ba shi zakka ba sai wanda bai da karfin iya sana'a kenan ko mutum da miskini idan har yana iya da karfin da zai je ya nemo wato ainihin wa kansa abinci to ba za a ba shi zakka ba sai in bai da karfin da zai iya yin sana'a rawahu ahmad wa qawwahu abu dawuda wa nisa'i amma nisa'i da abu dawuda sun wato ainihin wato mai da hadisin matsayin mawqufu wato sun karfafa shi cewa ya zama wato hadisin yana da karfafe ne yana da karfin وعن قبيسة بن محرك الهلالي رضي الله عنه قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إن مسألة لا تهل إلا لأحد ثلاثة shi dai roƙo baya halatta sai da hanyoyi guda uku rajulan ta hamala hamalatan mutumin da ya ɗauki lamuni ya ɗauki lamuni akan wani lamuni wato mutum da aka biya bashi sai kai ana rikici an ce za a kai shi kotu sai ka ga cewa an haka shi kuto ana samun matsala ko ko a zai zama matsala wato idan ka kyale maganar sai ka ce nawa aka bi ne ka ce dubu goma kai kuma baka sai ka ce barka ɗauki lamuni a kan ka ka biya bashi na amma ka ɗauki lamunin ne baka da ko sisi kuma baka da mafitar su to nan in ka ɗauki lamunin kana tahowa ka mutane ku ce jama'a ina na ɗauki lamuni akan zan biya wa wani bashi amma haban da su saboda haka ina neman taimako a taimaka a haɗa kuɗin na a samu a biya bashi nan kuma in an ka in lokacin na shiga wannan kes ne saboda gudun wasu matsala da kaza da kaza da in an ka kyale su za su zama matsala mai girma ya sami ɗauki wannan lamun to irin wannan ya halatta ya roƙo don ya biya wannan lamunin da ya ɗauka to fa halal lahu wa halalahu matsalatan ya halatta gare shi roƙo hatta ya su buha ya samu kwatancin abin da zai biya wannan bashi sun mai yamsuku daga nan in ya samu abin da ka biyan bashi to ya kame kada ya ci gaba ya ce to ai yana duk cikin dai lamunin na a'a ya dai bakin abin da aka samu na biyan bashin daga nan ya kame kansa nan yanzu shi ke nan bai halatta gare shi roƙo ba wa rajulun asabbatuhu ja'ihatu ashtahat malahu da mutumin da ja'iha ta same dukiya ta wato ko dukiya ta ta kone gobara ya yi ko ko a gonan shi ya shuka duk da lalace ko makamantansu su bai da komi sai wannan sana'ar ko wannan gonan to zai iya roko lokacin saboda wannan bala'in da ya faɗa masa halalla ko matsalatan ya halatta gare shi roko hatta yusibu qiwaman har ya samu kusanci abin da zai yanci min aishi na rayuwa wato kusanci abin da zai samu wato qiwaman bihi a hajjata na wannan bukatar tashi daga nan kuma sai ya kame na yake cewa fa halat lahu mas'alatan usuli wa rajulun asabbatuhu faqatan hatta yaqumu yaqumu salasa min zawil hijah da mutumin da talauci ya same shi har mutane uku ma buta hankali cikin gari suka ce kai wani talauci ya same shi da yawa to shi ma ya halatta ya roƙo irin wannan wanda mutane masu hankali sun ce kai wani gaskiya na cikin talauci wannan shi ya halatta ya roƙo wato laƙad a sabtun fulani faƙatan wato suke haƙiƙa gaskiya talauci ya sami wani wa halallahu matsalatan ya halatta gare shi nan shi ma ya roƙo a kyar shi kiwa mai min aishi har ya samu kwatan kucin buƙatar sana abincinsa wato daga nan in ya same shi to sai ya kame shi kuma ba amma su wa hunna wanda duk ba in ga min matsalatan daga roƙo ya ƙabita wato wani ya ƙabita ne wani mummunan abu wani wanda ke sutun zai kai haramun ya kula hu sahibu wanda ke mai cin sa wato sutun yana cin haramun amma irin makamantan da wato corruption rawu abu dawud da ibn hujjamata wa ibn hibban wa an abdul mutallib bin rabi'at bin harith qala qala rasulullah sallama nan zala sama ce inna sarakata la tambaji ila ali muhammad lalle sarakata wajibi zakka da aka basuwa bata halatta ga iyalan manzan Allah ba iyalan annabi Muhammadu su ci ta ba inna ma hiya awsahun nasu don ita kazanta ce ta mutane wato kazanta ce ta duke su suka wankewa su ba su kazantar sai su rike tsakakkiya to ka ku bai halatta ga iyalan manzan Allah su ci wannan kazantar mutane ba wa fi ruwatin inna halata hilli li Muhammadin wata ruwa ce an kai ba ta halatta ga shi annabi Muhammadu sallallahu wala ali Muhammadu kuma ta halatta ga iyalansa وعن جبير بن مؤمن رضي الله عنه قال عن كفر جبير بن مؤمن الله دين شي قال مشوت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تفورين ni da Usman bin Affan wurin manzo Allah sallama fa kulna muka ci masa ya Rasulullah ya manzo Allah a daitu bani mudallibi min humusul haibara ka ba muta mutane wato bani mudallibi ka ba bani mudallibi humusi ɗaya bisa biyar na dukiyar da anka samu ta haibara wata raktana mu kuma ka bar mu ka ba mu ba wa nanu wa hum alhali mu da su wa su bani matsalibu bin manzalatin wahida matsayin mu daya wato a wajen dangantaka faƙala rasul sallallahu alaihi wasallam musu inna ma banu mudallibu su dai banu mudallibu wa banu hashim da banu hashim shay'un wahida su ne a abu guda da banu hashim da banu mudallib su ne a abu guda rawahu buhari wato yana nuna sunan su kaga tunda su banu hashim da banu mudallib ba a ba su zakka saboda haka shi yasa an ka ba su wannan kyauta ta haibara amma duk mutane ana ba su zakka ta mutane amma su banu hatin da bari mutsallin ba a ba su zakka shi yasa an ka ba su wannan dai bisa humusi na abin an samu haibara wa ana bi rafi radiyallahu anhu anna nabi sallama daga abi rafi Allah da shi daga annabi sallama ce ba asar rajulun Allah sadaqatin manzo Allah ya aiki wani mutum akan wato wata sadaka ta zakka min bani mahzumin daga cikin ɗan kabilar bani mahzumin ya karbi zakka faqala la abi rafi'i sai shi wannan mutum ya ce ma abi rafi'i a sahabu ni ka abokance ni wato karke ni mu je wajen karɓi zakka da manzo Allah aike ni fa innaka tusibu min ha kai ma zaka samu abin da an ka samu sai in an ka ba mu sai mu raba da fa qala sai yace a la hatta atiya nabi sallama sai na je wurin annabi sallama fa as'alahu in tambaye shi in ce za da kiwa ne wurin karɓar zakka fa atahu sai zo wurin manzo Allah fa fas'alahu sai tambaye manzo Allah sallama fa qala sai manzo Allah ce maulal qaumi min anfusihim majibancin mutane min anfusihim daga gare su yake fa inna la tahillu lana sadaqatan mu sadaqa ba ta halatta gare mu wato mu kenan wato shi ya nuna dan dangin wato ya shafi danginsu ne daga cikin jininsu ne saboda haka wato majibancin mu saboda shi yana cikin bawa ne yantacce shi wannan shi wannan mutumin wato abu rufi ne bawa ne domin abin da yake shi bawa ne na wato wannan lokacin da aka ya zo shi ya ba manzan Allah labari bawa ne na manzan Allah salama sai manzan Allah ya ɗiyauta shi to da ya ɗiyauta shi shine sai aka sa mishi abu lokacin da ya zo ya ɗan manzan Allah salama cewa babban ka Abbas ya musulunta manzan Allah ya ji daɗi shine sai ce na ɗauta ka zan ɗa to kaga shine majibancin mutane wato yantaccen bawa na mutane ai daga gare su ki shi ma wato shi ma kamar ji abin da ba za su ci ba shi ma ba za su ci shi ba to shi ma wato ainihin tare da fa inna la tahillu lana sadaqatan to ai mu sadaka ba ta fajita gare ba ta halatta gare mu rawahu amru salatu ibn huzaimah ibn hibban wa an salim bin abdullah ibn umar an abi radiyallahu anhu ma anna rasulullah sai manzo Allah sallama kana yudi Umar bin Haddab yace anna yace na'am yace anna Rasulullah sallama cewa cewa manzo Allah sallama kana yudi Umar bin Haddab ada'an wato ya ba sai na Umar wata kyauta shi manzo Allah sallama sai ya kulu sai ce adil afqara minna sai ce manzo Allah sallama aba matalauta sama da niyya wanda suka yi ni bukata ya Rasulullah sai ya kulu sai manzo Allah ya masa kuzu rike ta mana fatamawalhu kana iya juya ta zuwa wani tsare au ta saddaku bihi ko ko karbe ta kaje kai sadakar ita wa ma ja'aka min hazal mal da abin da zama ta wannan fuska a dauki abu a baka wa anta gairul masrufi ba kana bukata shi ba wala sa'ilin ko ba ka roka bane ko huzu ka rike shi kawai misali wa ma la fala tutbi'uhu nafsaka amma abinda ba haka ba yake ce masa amma abin da bai zo maka ta haka ba kada ranka ya biya masa duk abin da bai zo maka wato ba baka shi ɗayan kai ba baka roƙa ba haka ɗaya misali an ka baka shi ya to inda misali kai kai za ka roƙa shi ko a kana kwaɗayin shi an ka baka shi to kada ka wato biya ma ranka shi ya kai da zai shi kai sadaka da shi ya alhamdulillah